أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na talata hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine hudu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na lissafin miladiya za mu tashi yau kamar da kuka ji malam ya karanta a suratul nisa'i aya ta ɗari da takwas kuma har yanzu muna cikin karanta abinda Allah maɗaukaki ke ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallama labari ko tuna masa kuma jan hankali akan abin da ya auku na ƙisar da muka ambata wadda malamai suka ambaci cewa ita ce sababin saukar da waɗannan ayoyi Allah yana siffanta mana waɗanda suke mujadala suke ja ko suke ba da kariya ga mai laifi da ɓoye laifinsa ga shi ko shi yi laifi amma su ba shi gaskiya masu wannan ƙoƙarin Allah maɗauki ke siffanta su yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna kunyar mutane ba sa so mutane su ga laifinsu amma kuma ba sa kunyar Allah wa huwa ma'ahum alhali ko Allah yana tare da su إحاطة بالعلم والسمع والبصر إذ يبيتون ما لا يرضى من القول yayin da suke kintsa abin da suke kintsawa cikin dare suke faɗin maganganu bari mu je mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan dan uwanmu kar a tuhume shi da satan nan a tuhumi wancan ba yahudi in kun tana da kissar take ko yawa to shine malam yake cewa thumma zakara an haula'il kha'inin Allah yake cewa dangane da waɗannan mayaudara annahum cewa su yastakhfuna minan nasi suna jin kunyar mutane suna ɓoye suna ɓoye aikin su daga mutane shine istighfa'i e, ka ɓoye laifinka kada ya bayyana ga mutane kana tsoron mutane su ga me kake aikatawa kana jin kunyar a ganka kana laifi suna so a ɓoye kada a ayyara su ma'ana a rika ambatan su ana aibata su cewa ‘yan ƙabilar kaza su ne ɓarayi an ga ɗaya daga cikinsu ya yi sata kaza da kaza da kaza ba sa son a ji wannan wala yastakhfuna min Allah amma kuma ba sa jin kunyar Allah ya gansu ma'ana sun fi damuwa da su ɓoye aikinsu ga mutane akan su ɓoye wa Allah Allah ku ba a ɓoye masa komai shi yasa yace wa huwa ma'akum alhali Allah yana tare da su id yubayyituna ma la yarda min alqaw nan Allah madauki ya nasabta alalma'iyya gare shi cewa yana tare da su waɗannan mutane masu laifi malamai suna magana ta ɓangaren aƙida akan siffar ma'iyya siffar ma'iyya a ce Allah yana tare da wasu ta kasu kashi-kashi bal suna cewa bi kulli shay'in bi hasabihi kowane abu gwargwadon yadda yake amma dangane da nan a dunkule mu riƙe ma'anoni guda uku ma'iyya ta farko ita ce al-ma'iyya al'amma cewa Allah yana tare da ko halitta baki ɗaya ko wani wanda ya wani abu ce Allah na tare da shi bi ma'ana yana tare da shi umuman ya san abin da yake yana gani yana ji shine wannan ihata ta ilimi yawwa akwai kuma ma'iyya wadda take alkhassa keɓantacciya waɗanda take nuna ko wadda take nuna taimako da goyon baya kamar Allah maɗauki ya ce wallahu ma'al muhsinin misali Allah yana tare da masu kyautatawa, Allah yana tare da waɗanda suke suke masu imani, wa annan Allah ma'al mu'mini, ko wa annan Allah ma'al muttaƙi. Ga Allah maɗuki ya faɗi ma'iyya dangane da waɗanta, wannan tana nufin taimako da kuma ƙarfafa. Akwai kuma wadda Allah maɗuki zai faɗa, wadda ita ce wannan da muke tattaunawa a kai, wadda tana nufin tsoratarwa tsoratarwa kun ga wannan yana tare da su da iliminsa da ganinsa da jinsa amma me me wacce ma'ana ce a ciki shine yana tsoratar da su akwai threat a ciki kuma yana yi musu barazanar cewa ku ji tsoron Allah Allah shi fi cancantar ku ji tsoron su domin yana tare da ku da iliminsa da sanin duk abin da kuke an fahimci abin haka wannan tanan wace iri ce ita ce wadda take nufin tsoratarwa yawwa Allah maɗauki ce wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke planning suke kintsa maganganunsu yadda za su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ambata masa abin da suke so ya rika kuma yayi hukunci Allah yace wa hadha min dha'fil imani wa nuqsanil yaqin yana daga cikin raunin imani da kuma takaitawa ta ɓangaren yaƙini wato ƙarancin yaƙini idan ka ga mutum shi ne an ta kuna makhafatul khalqi inda hum a'zama min makhafatin lahi in ka ga mutum tsoron mutane ya fi masa girma a zuciyarsa sama da tsoron Allah to wannan alama ce ta raunin imani da kuma takaitawa a wajen yaƙininsa ga cewa akwai ma Allah ɗin. Idan mutumin da ya san kuma yin imani da Allah, ya san Allah yana ganinsa, ya san Allah ba a ɓoye masa komai, la ya zubu an hu mithqalu zarratin fil ardi wala fis sama'i wala akthar wala akbar min dalika wala asghara illa fi kitabin mubin. Ko Allah madaukaki babu abin da yake ɓuya gare shi. Duk inda aka shiga aka yi aikin alheri Allah yana gani, duk inda aka yi aikin banza ma Allah yana gani. Idan mutum ya ji tsoron mutane, ya ɓoye wani aiki mummuna kada mutane su gani, amma yayin da yake shi kaɗai bai damu Allah ya gan shi ba, to haƙiƙa wannan imaninsa mai rauni ne. Mutuna, da irin wannan yanayi, babu in kasancewa babu dama ka ɓoye wa Allah wani abu kuma ya zama cewa ba ka jin damuwa ka aikata a lokacin da ka san ba mai ganin ka sai Allah to kamar kana ɗaukar cewa kenan cewa ba ka damu da Allah ya kama ka da laifi ba amma ka damu da ɗan adam ya kama ka da laifi shi yasa za ka ɓoye ran hankalinka zai tashi har la'alla wani ma takan kai shi ga idan ya san wani mutum da ya san zunubansa kuma yana tsoron zai iya zuwa ya fallasa shi saboda tsaurin ido da rashin tsoron Allah zai iya kai shi ga har ya halaka wani dan kar ya je tona masa asiri ana yi ko ba a yi alhali ko Allah ya sani Allah ya ajiye Allah ya sa an rubuta kuma gobe kiyama ba da baki za ka ba da amsa ba gaɓoɓin jikinka ne za su ba da shaida shi yasa daga cikin abin da magabata suke tsoratarwa a kansa na wa'azi ko daga cikin magabata wahayib ibn al-ward wani mutum ya zo wurinsa yake ce masa izni kai min wa'azi yace wa'azin da zan ma kalma ɗaya ce ittaqillaha an yakuna Allahu ahwana an-nazirina ilayka ittaqillaha an yakuna Allahu ta'ala ahwana an-nazirina ilayka ka kiyaye ka ji tsoron Allah kada ya zama cewa Allah shine mafi wato ƙasƙancin wanda baka damu in ya ganka kana laifi. Kun gane wannan hausar? Yawwa. Ma'ana shi ne wanda hankalinka ba zai tashi ba in ya zama shi kaɗai ne ya san laifinka. Hankalinka zai tashi in ‘yan adam ‘yan uwanka sun san laifinka. Wani ma zai kasa bacci. Haka ne? Amma bai damu ba, ya yi a gaban Ubangiji. Ya kulle ɗaki ba mai ganinsa. sai saba wa Allah. Amma da za a ce wani zai leƙo ɗakin nan, babu abin da yake ɗaga masa hankali a rayuwarsa irin wannan saboda wani ya gan shi kuma zai tona masa asiri. Tonan asirin da yake tsoro kenan wanne ne na duniya, jin kunyar da zai a gaban mutane. Ko a je a yaɗa cewa ai an kama wane ya yi kaza, an kama shi yana da kaza, an kama shi yana da kaza. shi yasa daga cikin babban wa'azin da muke da shi a wannan zamani mu dai da Allah ya ba mu rai da lafiya a wannan zamani jiya na ambata mana wannan zance ka ji tsoron Allah me kake yi da wayarka ka ji tsoron Allah ina ka shiga da wayarka ka ji tsoron Allah da wa kake magana me kake cewa ka ji tsoron Allah me kake aikawa duk abin da kake dinnan a ganin ka babu wanda ya sani in ba Allah ba shi kuma sai ka ce ai ai kuma Allah gafuru rahim amma wanda yafi damun ka shine mutane su sani ko a waya babu abin da yake buya ga dan adam din da ya so ya sani zai iya bincikawa ya ga lokaci ya kai mu yanzu masu ƙere-ƙeren da kuma fito da abubuwa da suke da alaka da waya dinnan software daban-daban daban ana iya fito da su wanda za a iya sanin me kake yi remotely sai kana can a garinku wani kuma yana bibiyar duk abin da kake Naka in kana tsammanin ba wanda ya sani sai Allah to a wannan zamanin da muke ciki ba haka ba me ka faɗa wa ka zaga wa ka ci mutunci da kai da wa kuke namiji ne ko mace me kuka exchanging me ya tura maka me ka tura masa me ta tura maka me ka me ka tura mata wallahi yan uwa mu ji tsoron Allah babu fitinar da take damun al'umma yanzu masu imani wajen gwada imaninsu ai testing yaƙinin da suke da shi dangane da mahaliccinsu irin wannan halin da muke ciki waɗanda suka wuce Allah ya cece su amma mu dai hujjar da take kanmu akan abin da muke faɗi da wanda muke aikatawa tana nan a kafe a kanmu ya rage mu tuna tsayuwar mu gaban ubangiji mu daina mummunan abin da muke shi yasa zaka ga wasu masu hankali a cikin mutane ba sa amfani da smartphone ka kula ka gani ko ku fahimci zance na ba don kana da wannan smartphone din wannan da kuke ta kokowar ku saya mai baka dama kai abubuwan da mai karamar waya ba shi da ita gara mai karamar waya magana zai yi text zai rubuta amma kai da location ɗinka a lokaci guda za a iya sanin a ina kake me kake yi in bom za a harbo maka duk za a iya ba buya transactions ɗinka na banki da ka yi duk za a sani a gari kaza ka yi transfer ɗin kuɗi kaza kuɗi kaza kuma sai da ka koma gari kaza kai transfer ka tura wa wani da wani da wani kuma in masu son su sani suna so su sani kawai lambar wayar ka ake so wadda ka baiwa banki a ka turo maka text a zamanin yanzu kuma abin ya ƙara buɗaɗa duk wanda yake da gmail account ko google account to babu zancen wai sirri ba inda za ka je kai sirri yanzu wasu ƙasashen in ka aika kana son visa abinda suke so kawai lambar wayarka da gmail account duk inda ka shiga suna sawa a cikin kwamfuta su komai ya fito ka je ƙasa kaza ka haɗu da wane da wane da wane ka yi wayoyi da wane da wane vizar ka da ka shiga ƙasa kaza ita ce mai lamba kaza kuma sim card da ka yi da amfani da shi a waccan ƙasar ga shi ka bugo gida sau kaza ka yi magana da wani ka yi magana da wance everything is just there kun ga ashe akwai buƙatar mu kiyaye mu ji tsoron Allah in ɗan adam ya kai matsayin da yake da irin wannan ittila'in to ya za a yi a ce ubangijinmu kuma bai sani ba har ka riƙa jin baka damuwa dan shi kaɗai ya sani wani ma ba zancen wai inna Allah ghafurur rahim shi take tasowa zuciyarsa ba a'a kawai shi gani yake ba mai ganin sa zaka sai aikata abin da yake so ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu tuba Allah ka yafe mana abin da ya gabata Allah ka tsare mana mutuncin mu kuma abin da muka yi ba daidai ba Allah ka gafarta mana kuma Allah ka lullube shi har ƙarshen rayuwarmu Allah ka sa kuma mu wa'azutu mu komo zuwa ga hanya mai kyau mu daina abin da ba shi da kyau wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl nan bayan sifar ma'iyya akwai kuma sifar ar-ridha Allah maɗaukaki ana siffanta shi da siffar ko in ce ya siffanta kansa da siffar riba shine yarda yana yarda da wanda ya so yana ƙin yarda da wanda ya so yarda ɗin ma'anarta siffa ce ta Allah ya amince da mutum ya yarda da shi ya yi ni'ima a kansa ta hanyar falala da zai masa ta cewa ya amince da shi ya yarda da shi wannan kuma ba rauni ba ne a zuciya yana daga cikin asifatul fi'iliya ko asifat al-ikhtiyariya allati tata'allaqu bi mashi'atillah in an ce asifatul ikhtiyariya sune siffofi da Allah yakan zabi ya siffantu da su yayi ko wani aiki ya yarda da wani yana son wani almahabba tana ciki kamar da mu karanta jiya ko inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima to haka nan ar-riba radiyallahu anhum wa radu anhu al-asha'ira daga cikin masu harkar ilmul kalami da suke korewa Allah siffofi sai wasu kaɗan daga ciki suna yin tawilin irin waɗannan siffofin an ce radiyallahu anhu sai su ce ai yana son ya saka musu wai suna ga a ce yarda kamar an kwatanta Allah da ɗan adam kuma wannan ita ce musifar da ta same su su masu bin wannan aƙida ta bid'a ta ash'ariya dan bid'a ce farkon abin da suka yi su ne suka kamanta Allah da wani garin haka ko kaucewa hakan shine suka kore masa wannan sifa duk siffar da Allah ya siffanta kansa da ita to dama abin da ake so shine ka tabbatar da lafazin karka ƙaryata Allah kuma ka san ma'anar me take nufi amma yaya Allah ya siffantu da wannan sifa to ba ruwanka da wannan zancen domin baka san zatin Allah yadda yake ba haka yanayin siffantuwarsa da siffofinsa shi ma ba za ka sani ba ba da hankali ake ganowa ba sai kai mamaki kaga wani yana mamaki an ce Allah yana sama wani ya ce wai akwai iskali iskalin kuma da ke cikin wannan wai shine dole an ce Allah yana sama to an mai da shi jisim ka ji jahilci ka dama farkon kuskuren da suka aikata masu wannan shine su suka mai da shi jisim din ce sa suke kokarin su kore amma Allah bai ce mana jisim bane kuma bai ce mana ba jisim bane amma ya ce yana sama yaya yake ba mu sani ba shikenan amma tun da ya faɗa kuma ya fi kowa sanin kansa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kuma shi ya fi kowa a cikin mutane sanin ubangijinsa to wajibin ka ka karɓa ka gaskata Allah kar a ce wai Aristotle shi zai koya maka yadda za ka fahimci ubangijinka baka kyauta wa kanka ba kuma duk a wurinsa aka ɗauko waɗannan abubuwa da falsafa da wannan harkar ta ilmul kalami Allah ya sauke Allah ya shirye su kaji yanzu har faɗa ake da mutane su yadda da alkur'ani abinda Allah ya faɗa qur'ani sai a ce a an ka yadda da wannan zaka kafirta yuhimuna anna Allah tabaraka wa ta'ala anna fi kalamillahi ta'ala ma yujibul kufr kamar suna sa mutane su fahimci ashe a cikin alkur'ani a maganar Allah akwai abin da in ka yadda da shi ka kafirta babu hasara irin wannan shi yasa magabata ba ruwansu da wannan karkacen amma sai a zo ana nuna wa mutane kamar wai malaman musulunci duk akan tawili suke wallahi ƙarya ne ba haka bane tawilin siffofin Allah harka ce ta mu'tazilawa da kuma asha'ira da da irin su maturidiyya da makamantansu amma su imam maliku shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa duk ba su san wannan abu ballantana ka koma can zamanin su abubakar da umar da usman da ali da kuma sauran sahabbai da kuma tabi'ai duk ba su san wannan zance ba suna faɗin abu yadda Allah ya faɗa ba za su yi ƙoƙarin su nuna sun fi Allah sanin me ya kamata ya siffanta kansa da shi ba kamar da su waɗannan suke aikatawa sai kaga suna haƙiƙan cewa kai ka ɗauka su ne aka yi wa wahayin waɗannan ayoyi ka karanta ƙur'ani ka ce akwai iskali ga kuma fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuruƙu Allah shiryar sai ce an takuna makhafatul khalqi indahum a'zama min makhafatillah yana daga cikin raunin imani da kuma tawaya a yaƙini mutum ya zama tsoron mutane shi ya fi girma a zuciyarsa sama da tsoron Allah wannan sifar wallahi in kana da ita ka ji tsoron Allah ka kiyaye kafin in wancan wa'azin ɗazu ina so in ambata mana ne ka auna ka gani shin kana da wannan sifar ko baka da ita tashin hankalin da kake samu in an kama ka da laifi da kuma in ba a kama ka ba amma Allah ya sani ka kwatanta wannan abun a zuciyarka wanne ne ya fi girma ta nan za ka san irin imanin da kake da shi ta nan za ka san irin matsayin da Allah yake da shi a zuciyarka in dai hankalinka ya fi tashi saboda kunyar duniya a gaban ɗan adam ɗan adam ɗin da baya yafiya shi ka fi tsoro ya kama ka sama da ubangiji subhanahu wata'ala wanda in ka juya gare shi ka ce ya Allah na yarda da kai kuma na tuba kuma ba zan sake wannan abun ba ko a ɓoye ko a bayyane sai ya baka afuwa ya yafe maka kuma ka samu ladan tuba kuma gobe kiyama a kankare wannan abun kunyar lahira an raba ka da ita an fahimci zance na don haka don Allah mu kiyaye mu kiyaye mu kula da me muke yi a ɓoye kar ya zama ana ganin mu mutanen kirki a ɓoyenmu kuma Allah ya san ba haka muke ba. Mutum yi wa kansa wa'azi, ya tsaya nutsu duk abin da ya san Allah baya so, to ya nisance shi. Wannan shi ne yaƙini wajen mu'amala da Allah, shi ita ce alamar imani, cewa kana da imani da Allah. Ka ji tsoron Allah lokacin da ka ɓuya ba mai ganin ka sai shi. kada ya zama shine ahwanan naziri na ilaika ahwan shine ma'ana wanda ba shi da daraja subhanallah ka ko kai da tambayar ka za a yi Allah ba shi da daraja a zuciyarka ba ka iya cewa eh ba to in kuwa baka damu ba kana aikata zunubi in ka buya kai kadai to ka yarda kenan shine ahwanan naziri na ilaika ghayruhu min al-khalqi sune a'azam wanda kake tsoro shi ko baka damu ba yana yana ganin ka duk inda ka buya in abin ɗaki ne ɗakin ka ne na gwauraye ɗakin ka ne na mai aure a ina kake ka rufe ɗaki sakata goma sha biyu duk ka lullube ka ja labule ka toshe ba kowa sai kai kaɗai sai ka saba masa to yana nan da tare da kai wa huwa ma'ahum in yubayyituna ma la yarda min alqaw to ka tuna waɗannan irin ayoyi Allah yana jarrabar mutum ne dama ya gani zai ji tsoron Allah a ɓoye ko ba zai ji ba ku tuna ayan nan ta suratul ma'ida ya ayyuhalladhina amanu ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافه بالغيب يا قوة النسك إيمان الله زي جربيكم زي قدعكم زي تستم ɗinku da farauta za a sako abun farauta a lokacin da aka hana farauta sai a buɗe ƙofa abinda ake farauta sai su yawaita ka shiga ihrami ko daga madina kana hanyar makka da a ce a ƙafa ake tafiya ko akan abin hawa mai rai dabbobi kuma ga makami tare da kai wanda za ka iya farauta a shari'ar musulunci in ka shiga ihrami an haramta maka yin farauta ko? to Allah maɗaukaki a zamanin manzan Allah sallama sai ya saki dabbobin da ake farauta ɗin sai kaga sun yawaita a bakin titi kana tafiya ga bareyi iri-iri kana ta kallowa an sake su ne don a jarraba ka za ka ci gaba da tafiyarka kana labbaik Allahumma labbaik ko ko za ka sauko kai amfani da makaminka ka harbi barewa ka zauna ka ci Allah ne zai sa bareyin su yawaita akan hanya duka saboda ai testing ɗinka li ya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya gwada ya gani wane ne wanda in ya buya a bayan wasu bishiya ga, ga, ga lambuna da menene zai iya ɗaure raƙuminsa ya ɗan zagaya cikin jeji ya harbi barewa ya zo ya feɗe ya ci ya ƙoshi ya gyara bakinsa ya kama hanya ya tafi yana tsammanin ba mai ganinsa wane ne za a gwada a ga wane ne mai yakinin cewa Allah yana ganinsa yadda zai haƙura ya bar abin da aka hana shi. Tonin shi ne abin da ya kamata mu rika ganewa yayin da ka zama kai kaɗai a ɗakinka daga kai sai wayarka daga kai sai kwamfutarka ka sani cewa Allah yana nan. Bi zatihi yana sama, bi ilmihi wa ihatatihi wa basarihi wa sam'ihi wa huwa ma'ak. Yana ganinka. to ka ji kunyarsa kada ya zama a ce shi ne kadai wanda baka jin kunya baka damu ka yi a gabansa ba istihtarin naka sai ya yawa Allah ya tsare haka ya ɗan uwa don Allah mu ɗau wannan wa'azin musamman dai mu da Allah ya sa muke wannan zamani kun ga su a wancan zamani irin jarabawa da Allah ya yi musu kenan physical abin suka gani mu ko yanzu gashi nan kullum yana tare da mu Allah ya tsare Allah ya ba mu tsoron Allah Allah kintsa mu Allah sa in muka ɓuye da mu daga mu sai shi mun fi tsoronsa kada ya zama cewa mu rena ganin da yake mana mu ɗauka baya nan ma har yaƙinin da muke da shi akan cewa yana nan ya ƙara rauni shi yasa malam ya ambaci wannan kalmomin ku kula da su da niyya ya faɗe su min ba'fil iman wa nuqsanil yaqin domin idan mutum yana saban Allah yana jin ma kamar Allah baya ganin sa to ai yaqinin sa ne akan imanin cewa Allah yana nan din yaqinin ne yake rauni in yaqinin ka mai karfi ne cewa ka yadda akwai Allah kuma ka yadda Allah yana ganin ka to ba za ka yi wani abu ba ya Allah muna roƙon ka gafara muna roƙon ka rufin asiri muna roƙon ka kuma mu tuba mu dawo daidai mu daina abin da muke wanda ba shi da kyau yace fa yahrisuna bit turuqi المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس sai ka ga mutane suna da kwaɗayi ta hanyar hanyoyi na halal da hanyoyi na haram a kan kada a tona musu asiri a gaban mutane shi ne kamar da ke faɗi ɗansu akwai wanda sai ka ga an yi blackmailing ɗinsa saboda an san sirrinsa ko kusa masu harkar blackmail ko su yi tracking wayar mutum su ga sirrinsa me yake yi su aiko masa a ce ya kawo kuɗi in ba haka ba za a yada ana yi ko ba a yi to sai mutum ya zama tsoron wannan abun ya fi girma a zuciyarsa sama da a bari a gani ya tuba kuma ya koma zuwa ga Allah sai kaga zai ɗauki hanyar da za ta hana wannan abun ya faru in mai matsayi ne mai mulki ne mai mai sai ya sa aje a kamo masa wannan mai abun ko kashe shi zai iya yi sai a ɓoyar da shi a ce ya ɓuya ba a san inda yake ba saboda kawai kar a tona masa asiri kaga ko menene zai maka maganin kar ka shiga irin wannan yanayi shine tun farko kada ka yi ka aikata abin da Allah zai yarda da shi kar ka zama cikin irin waɗannan in yubayyituna ma la yarda min alqawl menene ake menene ake nufi da iz yubayyitu at-tabyit shine kintsi da tsari da plan cikin dare a yi mitin a ɓuya a kintsa kaza a kintsa kaza to Allah yana sane da duk abin da ake kintsawa kaga mutum yana kwaɗayin ta hanya ta halal da hanya ta haram sai ya dakatar da kar a tona masa asiri a gaban mutane amma bai damu ba in asirin nasa Allah ya san shi bai damu ba wa hum ma'a zalika قد بارزوا الله بالعظائم amma sun tinkaru ubangiji da manyan laifuffuka wani ya buya ya yi zina wani ya buya ya yi luwatsi wani ya buya ya yi kisan kai yana tsammanin zancen ya ƙare ba za a tono ba ba za a bincika ba wanda da an ga dama wasu ma sun sani to kuma Allah ya sani Allah yana sane da mummunan aikin da duk mutum ya aikata kuma wallahi zaman lafiyar mutum shine yanzu daga yanzu nan mutum ya tuba ya ɗau alkawari tsakaninsa da Allah ya Allah ka rufa mun abin da ba a sani ba Allah ka taimake ni kuma in daina abin da nake wanda ba rufawa a gun mutane da rufawa a gun Allah to rufawar a gun Allah ta zama ita tafi muhimmanci a gunka duk da Allah ba a rufewa a wurinsa sai dai Allah kawai ya rufa ka da mutane su gani kai kuma ya kankare maka ya yafe maka shi kuma mai iko ne akan wannan ya Allah ka yafe mana Allah kuma ka rufa mana yace walam yubalu bi nazarihi ya zama bai dame su ba dan Allah ya gansu wattilaihi alaihim da kuma ganin su da yake yi akan haka yanzu ku duba ku gani irin abin da za ku rika ji na labari daga wurin ko masu neman mulki mutum ya je wurin waɗanda ake cewa malamai alhali ba malamai ba ne matsafa 'yan sihiri su hana shi sallah su hana shi zuwa jam'i waɗannan abubuwan da kuke ji suna faruwa a wurare da yawa me yake jawowa ake yin su galibi wannan abin ne wani yana son mulki wani yana son promotion wata kujera ce wani zai tafi yana tsoron ba shi za a baiwa ba shi ya cancanta sai a ce masa ya je gun malami malamin ya ce sai ya je ya yi luwaɗi sannan buƙatarsa za ta biya tsinan nan malami ko ko na yi kuskure dama ba malamin ba ne wanda dai zai sihiri wallahi ba malami malami ne aikin malami ya ilmantar da mutane ya haɗa mutane zukatansu ya haɗa su da Allah amma wanda zai je ya sa ka yi shirka in ba tsinuwa ba ma hukuncinsa ya fi tsinuwa dan dai ba aikinmu ba ne yawwa amma duk aikin duk mai irin wannan aikin na sihiri hulɗa da aljanu bautawa aljanu yanka dan aljani saɓan Allah a hana mutum ibadar Allah wani abun ba daɗi ka faɗe shi har ma a ji cewa a cikin society mu ana irin wannan abu wallahi da kunya da kunya akwai shari'a fa a ranar lahira wallahi akwai akwai shari'a akwai shari'a yawma tubla sara'ir eh Allah zai hukunci kuma Allah ba zai zalunci kowa ba duk abin da kake yi a ɓoye in kai sa'a yanzu ka tuba ka daina abin da bai bayyana ba sai Allah ya bar shi kuma har gobe kiyama ba za a sani sai Allah ya kira mutum ya gaya masa cewa kai kai kaza kai kai kaza mun rufa maka asiri a duniya to a yau ma ba mai sani a ce an yafe shiga ka wuce ka shiga aljanna duk wanda bai samu wannan ba me za a yi to nan silili za a yi to kafin a ce an kai ga wannan kai kokari ka tuba ka bar abin da kake yi amma har a ce za ka daina bautar Allah a ce ta haka bukatar ka za ta biya kuma ka yadda da wannan zancen to lalle hasara ta tabbata Allah ya tsare wa huwa ma'ahum bil ilmi Allah yana tare da su da iliminsa fi jami'i ahwalihim a dukkanin halayen da suke ciki khususan fi hali tabyitihim ma la yurdihi min alqawl musamman mitin ɗin da suka yi da plan ɗin da suka yi da daddare suke maganganu wa irin wanda Allah ba zai yarda da su ba to duk Allah ya sani sau nawa ake yi a wani wuri Allah zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza ga abin da ya faru a yakin Tabuka masu istiza suke yin istihza'i da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah Allah ya kawo labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ba su da uzuri ya hukunta musu kafirci la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ne kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari waɗannan su ma da suka yi tabiyitin Allah ne kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa karka yadda da su za su zo su gaya maka cewa ba dan uwansu ne ya sata ba ba yahudi ne ya sata zaka ba su kariya to karka yi haka akan tsoratar da mutum daga laifin da bai yi ba don kar ya yi to irinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan yayi bane amma an gaya masa kada yi wannan kuma yana nuna maka wannan aya tana karantar da mu kada ka zalunci mutum ko da ba musulmi bane ko yau kun ga yahudi ne aka shi aka kalawa wannan satar aka ce yayi satar amma Allah ya ya tona abun ya yi wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam abin ya bayyana ba haka abin yake ba idan da Allah ta'ala ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da rashin adalci dan mutum ba musulmi bane ai masa rashin adalci ai da sai a ce kai ku rabu da shi tunda ba yahude ne ku kyale shi kawai ba komai dan an cuce shi to musulunci bai da haka ko ba yahude ne ko kirista ne kada ka cuce shi ko a kasuwanci ko kai masa ƙarya ka tuhume shi da abin da ba laifinsa ba irin yadda haramun ne ka cuci musulmi to haka haramun ne ka cuci wanda ba musulmi ba mu haka addinin mu yake adalci da gaskiya kar ka ce a saboda wani ba musulmi bane to a cuce shi har nan banza a ba haka wannan ba daidai bane duk abin da ya haɗa ku na kasuwanci da aiki da sauransu to a yi bisa adalci. Ina ne, ma la yurdihi min alƙaun ko, min tabri acil jani na ƙoƙarinsu na a wanke mai laifi wa ramyil bari'i kuma a tuhumi wanda yake kubutacce wanda ba shi da laifin a jefe shi bil jinayati da wannan zunubin da crime din wasa'i fi zalika da kuma ƙoƙarin da suka yi a haka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam liyaf'ala ma ma lam ko ma bayyatuhu na'am li yaf'ala ma bayyatuhu su gaggawa su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya aikata abin da suka boye din suka yi plan in banda dai mutum yaqinin sa mai rauni ne yaya za a yi a zamanin rayuwar ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi yaudara a wani wuri ma an kawo masa labari ballantana a ce shi za ka zo ka yaudara ka sa shi ya yi plan ɗin ka plan ɗin da ba daidai ba kuma kai tsammanin ba za a gaya masa ba ai wannan shine abin da malam ya faɗa na da'afil yaqin ai da'afil iman da me nuqsanul yaqin wallahi ya kai musulmi ka samu yaqini da Allah ina horon mu ya ƴan uwana mu zama masu yaqini da samuwar Allah mu zama masu yaqini da kuma ittila'in Allah akan abin da muke cewa Allah ya san me muke yi kuma mu tuba mu gyara halayen mu mu nemi ya yafe mana li yaf'ala ma bayyatuhu ko yace faqad jama'u baina iddati jinayat waɗannan mutane sun aikata laifuffuka da yawa ba guda ɗaya ba walam yuraqibu rabbal ardi was samawat ba su kula da Allah ta'ala ba ubangijin ƙasa da sammai al-muttali'i ala sara'irihim wa dama'irihim wanda yake sane da duk abin da suka ɓoye na sirri da kuma abin da ke cikin kirazansu duk abin da suke ruhu sun ɓoye shi a cikin ƙirjinsu to Allah ya sani wallahi da muna ɗaukar wa'azi irin wannan da an gyaru a ce kowa a duk lokacin da zai abu ya tsaya ƙyan ya yi tsan da zuciyarsa ya tuno shin Allah ya yarda da wannan abin ko bai yarda da shi Allah ya amince da wannan ko bai amince in bai amince ba ka samu yaƙini a zuciyarka cewa yana fa ganinka to dan Allah ka ji kunyar sa kar ka aikata me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa akan al-mujahirin to wane ne al-mujahirin da yake kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri al'umma ta dukkanin su Allah zai tsare su shine mu'afa Allah zai tsare su suna cikin kiyayewar Allah kuma akwai kofa ta su tuba su dawo kan hanya sai ce illa al-mujahiri banda masu bayyanawa wanda baya jin komai ma yanzu kun ga fa muna zancen waɗanda suke tsoron bayyanawa ne suke ɓuya suke laifi. Ku ga ƙarfin wa'azin da Allah yi, to ina ga wanda kuma ba sa tsoron mutanen ma, ba su damu a gani ba. Na'am? Wasu ma so suke a gani. Wani a ɗakin ma zai yi abinsa shi kaɗai kuma ya sa duniya ta gani. Kamar masu wannan harkar ta TikTok. Wani in aka ba shi labari shekara biyar kawai da ta gabata ko goma cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu ‘yar musulmi, ‘ya ta musulmi, ta ɓuya a ɗaki, ta ɗau tsiraicinta, ta ɗora wa duniya mutum biliyan nawa su ga wannan abu, kuma ba zai gogu ba har abada, har ƙiyama. in dai ba wata mu'ujiza da za ta zo daga Ubangiji Allah ya destroying komai na duniya shi ne wannan abin zai bata amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a cloud din nan yana nan you can delete it from your phone amma kuma ba za a deleting a can inda source din yake to ko dan wannan a ce a gifto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan aika gudu ba za ka aikata ba. To ballantana a ce mutum sha'awa yake wai a gani. Wani in ka ce masa shekara biyar da suka gabata za a ga saurayi a birnin kudu ya riƙe suna hannu da hannu cikin da shi da wata. Sawa'un bai damu ba an san ba matarsa ba ce ko matarsa ce, wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yiwu ba. Amma yanzu fa. muna sakaci da alaƙa tsakanin maza da mata ɗinnan mun ɗauka wani abu ne mai sauƙi saboda an samu hanyar haɗuwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani to mutum a ce bai ma damu ba ba ruwansa ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wai sai a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kansa eh din ku yi sai mun ci gaba ko ba haka kuke gani ba Allahu akbar kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin ubangiji wallahi ba ruwan kowa da kai go and do what you think you can do kaje kai tai mutuwa ce akwai haɗuwa da Allah tabbas babu inda mutum zai iya ɓuya in ganinka wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi malami tunda dai ba sunanka ya kira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa in ba dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan ba amma kai ɗin ka gane cewa tausayinka ake so ake ka daina a wannan kuma wurin ina so in tunda na zo gabar zan amfani da damar faɗakar da waɗanda suke harkar social media don Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana na taɓa wannan bayanin bara ina nana tashi ban yadda ba dan na faɗi wata magana sai wani ya je jero hotunan mutane dan a fahimci da su nake wannan abun wallahi bai halatta in kana yi ne dan ka yada abu to ka tsuke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa wa'azi ana yin sa ne dan kowa ya amfana kowa ya amfana amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan yake wannan ku babu hanyar haɗa faɗa irin wannan kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV kaza TV din a shigar da mutum kotu sannan a ɗau mataki a kansa in ba haka ba su daina wannan abu amma dai a ƙauyanci irin namu a faɗakar da mutane tunda ba a kaiwa kotun a ji tsoron Allah a daina wannan abu yawwa in ba haka ba za a fara zuwa kotu ya kamata a kiyaye ku bar mutum ya wa'azinsa kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan kai ma ka sa kyamarar ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa karatunsa kawai yake yi a yi amfani da karatun a sa hoton wani to wannan cin amana ne kuma ba mu yafe ba in aka yi ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu ba mu ce aikinka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ruwan ba ma maso ka yaɗa in dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa mu ba neman subscribers muke muna fata Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi na faɗakarwa adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne za mu faɗa in iya unguwan nan aka ji ya isa in muka samu ladan mu alhamdulillah za ka ba ma buƙatar yaɗawarka in dai za ka yi irin wannan abun to ba a yafe ba Allah ya tsare ba faɗa ba ne ba zafi ba ne amma shiga haƙƙin mutane ne wanda dole a faɗakar da kai in ba ka san sakamakon irin waɗannan abubuwan ba to haƙiƙa za ka jawa kanka wata ranar abin da baka da kariya a kansa kuma wannan abin faɗa nawa ya haɗa ya haɗa da yawa yawwa haka yan uwa da Allah duk wanda ya ga irin wannan ku rika magana da su a dakatar da su inda ai akwai address din su kowa ya aika ya aika wani abu za a iya gani a kira shi ai masa magana ta sirri kai da shi dan Allah wannan abun an yi umarnin a daina shi kar ka sake sa hoton wani saboda ka ɗauko wa'azin wani dan kana so a yi tsammanin da wanin ake wannan abun haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya tsari. Sannan ya ce, faƙad jama'u bai na iddati jinayat. Su masu wannan abu sun yi laifuffuka da yawa ba guda ɗaya ba. Walam yuraqibu rabbal ardi was samawat. Au mun karanta wannan ko? Al-muttali ala sara'irihim wa dama'irihim. Wanda yake ganin sirrinsu da abubuwan da suka ɓoye da kuma abin da ke cikin kirazansu. Wali hada توعدهم تعالى بقوله دون هكا ألا يمسوا برازنر na rukon azaba shine tawa'adahu ya tsoratar da su inda yake cewa wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah yana kewaye da duk abin da suke aikatawa in aka ce ana kewaye da abu ma'ana babu inda zai fita ba a gan shi ba ko to Allah babu abin da zai ɓuya masa tunda yace la ya'zubu anhu مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في الأرض duk cikin ƙasa ba a iya garinku ba in a cikin rigarka akwai wani abu ƙwayar zarra Allah ya san da shi cikin rigarka a rami Allah ya san da shi a cikin teku Allah ya san da shi to ba inda zaka je ka ɓoye wani abu haka babban abin da ake so zuciyarka ta gyaru ta gyaru da tsoron Allah ka riƙa jin cewa Allah yana sane da kai kuma faɗin wannan magana cewa wa kana Allahu bima ya'maluna muhita to tawa'udi ne a cikin ta ma'ana razani ne da tsoratarwa da barazana cewa ko ka tuba ka daina in ba haka ba Allah yana sane Allah kuwa baya barin a cuci wani zai zai saka masa sai ce ai qad ahata bidhalika ilman Allah yana kewaye da ilminsa da wannan abin da kake aikatawa wa ma'a hadha lam yu'ajilhum bil uqubati amma duk da haka Allah bai musu gaggawar uquba ba bal ista'na bihim yayi musu sannu sannu ya bi su a hankali ai Allah Allah ba dan Allah yana tausayi ba ai da yanzu duk mun halaka ba dan Allah mai hakuri bane da yanzu duniya ta kare kamar da ya faɗa walau yu'ajjilu Allahu lin-nas sharraf ta ijalahum bil khair inda yadda yake gaggawar alheri ya same su haka yake musu gaggawa ta sharri da yanzu an halaka yanzu zaka samu dan adam da zaka yi masa laifi da safe ya kau da kai kai da hantsi ya kau da kai kai da rana ya shuru bai kula ka ba da yamma da daddare ka yi shekara da shekaru shekara talatin arba'in kana haka bai kama ka da laifi ba za ka iya samun mutumin da zai maka wannan duk haƙurinsa sai ya tamka tubulantana wanda ya halice ka ya ce karka je kusa da zina ya ce karka yi kaza ya ce karka yi sata kayan wani karka taɓa ka girmama iyayenka ka kyautata musu ka yi kaza ka yi kaza ka zama mai gaskiya duk ka ce ba za ka yi ba kuma ya kyale ka sai ranar haɗuwa da ba za ka iya kubcewa ba za ka zo ka tsaya a gabansa kuma inda za ka gudu kuma a lissafo maka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza taɓala da muna tunanin tsayuwa a gaban ubangiji wani abin duk da ba za mu yi shi kuma da dama abin da ake so kenan ya shiga zuciyarmu mu ji tsoron Allah mu san Allah ba wai shiru da yayi bai halaka mu ba ba wai magana ce ta an yafe ba muna fata ya yafe mana din ya buɗe mana ƙofofin da za mu aikata aikin alherin da zai shafe miyagun da muke a ɓoye muna fata kuma gobe kiyama in an zo ya ce an kankare tunda duk shi mai iko ne akan komai ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabar ku ba san ta yake ba ba amfanuwa zai yi da komai don yi muku azaba ba in ya azabtar da ku cika alkawarinsa ne cewa wanda ya zo masa bai tuba ba zai masa azaba in kuma ya ga dama ya ce je ka saboda a nuna maka kai ɗin baka isa a ce ba a yafe maka ko ko ba haka ba ne ka zo kai kai tsammanin cewa wai zunuban naka sun yi girman da Allah zai ga girmansu har a ce kai ba za a yafe maka ba ina wani zo sai an rama ai baka isa ba in ka gama ana kwalo ka ana nemo ka ka zo sai an nuna wa duniya kai ne mafi fitina to ai ka ga wurinsa kenan to Allah ba zai nuna maka kai din wani abu bane zaka sai a ce je ka an yafe maka wannan shine girma abun Allah to muna roƙon Allah mu dake yafe mana Allah ya suturta mana kuma amma gaskiya mu riƙa tsoron istidrajin Allah laifukan da muke yi dinnan sun yi wanda ya kamata mu ji tsoron istidraji me istidraji talala Allah ya bar mu ya barka ne kawai yana kallon ka shi yasa har wani zai yi tsammanin ma ba Allah din yana cewa kawai kuna ɓata lokacin ku duba wannan tunanin da yake ta yawo a gun samari atheism eh wani ma sun wani gani yake ma ai ku ne duk ba ku waye ba shi fa ba hujja ce da shi ba kawai kokonto ne da tsabar rashin kunya ana taba shi da wata rashin lafiya sai ga ya dawo ya fara zuwa masallaci Allah ya sauke yace kad ahata bi dhalik ilman wa ma hadha لم يعاجلهم بالعقوبة بل استعنى بهم وعرض عليهم التوبة نعم وعرض عليهم التوبة يا جتا مسو توبة أتوبة kuma ku duba wani abu kun tuna da kun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta mana yadda Allah madaukaki farin cikinsa in bawa ya tuba ya fi farin cikin mutumin da ya ruɗe garin ya gode wa Allah har ya kafirci. Kun san isa da duk shekara muna faɗa. Saboda murnar da Allah yake yi wane ya tuba, yanzu kai ɗin nan laifin da kake, ka ce ya Allah na tuba ba zan ƙara ba, kuma amma fa sun ya tuba. Wanda shi ya san shi, mu ba mu sani ba da muke tare da kai. Allah ya san cewa da gaske kake ka tuba, yanzu fa sai ya shafe maka duk abin da kai shekara talatin kana zunubi wallahi in kai sinsai a tuba abu ne mai sauƙi yanzu Allah ya fi maka to kuma farin cikin da zai saboda kai ka tuba ya fi irin wannan farin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta cewa mutum dabbarsa ta bata da guzurinsa a kai har ya bacci ya fidda rai yana buɗe idonsa ya farka kawai sai gata kuma komai nasa intact duk kayan abincin da komai yana da murna ta sa ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa akhta min shiddatil farah shiddatil farah to wannan shiddatil farah din to farahullahi tabaraka wa ta'ala bi taubati abdihi ashadd min hada shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da ba tare da shigar da kaifiya ba amma yana gaya mana ne irin farin cikin da Allah yake in bawa ya tuba ya fi irin wannan farin cikin da wannan bawan Allah ya yi har ya ce wa Allah shine bawa shi kuma shine ubangiji Allah kyauta wallahi Allah yana son mu amma kuma mu ne ba ma san kanmu Eh Allah subhanahu ta'ala ya sa mu tuba ina ne gun tsayawa mun kare wa hazzarahum min al-israri ala dhanbihim Allah ya tsoratar da su daga ci gaba da dogewa akan zunubinsu almujib lil uqubati al baligha wanda zai sabbaba musu uquba wanda za ta kai matuƙa wajen azabtar da su ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka ɓoye mana Allah ka suturta mana Allah ka kankare mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka mu tuba ya Allah duk abin da ya ɓuya na abin da ba wanda ya sani a cikin abin da muke aikatawa sai kai ya Allah ka ba mu damar mu daina kuma mu koma zuwa gare ka Allah ka yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك